بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين tambaya ta saba'in da tara ya ce ma za fa al safira ƙuraishin ba da zalika ni dan aiken ƙuraishawa ya aikata manzan ƙuraishawa ya aikata bayan haka ya ce lamma kana mina da gadi yayin da gobe ta yi ja a amri ilan najashi sai amri ya zo zuwa najashi wa ƙala lahu sai ya ce mishi inna ha'ula ya kulu na fi isa ƙaulan aziman lallai wa'annan suna haɗar wata magana mai girma a cikin sha'anin annabi isa suna cewa ba ɗan allah ba ne yace ma za fa'ala najashi hina ma qala lahu amr hazal kalam me najashi ya aikata lokacin da amr ya gaya mashi wannan zance arsala ilaihim ya tura zuwa gare su wa sa'alahum an qawlin fi isa ya tambaye su gami da magashi abin da suke faɗa cikin sha'anin annabi isa aka tambaye musulman da suka hijira fa qala ja'far sai ja'far ce na qul fil ladzi ja'a bihi nabiyina muna faɗa cikin abin da annabinmu ya zo da shi wa abdullahi wa rasuli shine bawan Allah manzan shi ne wa ruhu kuma ruhin shi ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kalmar shi ce da ya gefa ta ga maryam al-azra wadda take budurwa al-batul wadda take yankakka fa akhadha najashi udan sai najashi min al-ardi udan ya dauki wani icce daga ƙasa wa qala li ja'far yace ma ja'far ma ada isa ma qulta qad hazal ud yace ma ada isa ma qulta qad hazal ud yace abinda ka faɗa cikin sha'anin isa dalilin haka kadda ne na gaba wannan kadda hazal ud wannan icen ya kare fa adalil muslimun al aman sai ya ba ma musulmi aminci fi biladihi a cikin kasar shi ma'ana dai yana ne abinda ka faɗa haka ne gaskiya ce warar da hadiyatu quraish ya me da kyautar quraisha da suka bashi ta cin hanci wacce ta farko tambaya ta 81 maza na safir min hazil qissa me muke da fa'idantuwa da shi a cikin wannan kissa anna hazil hadisa misdaqu li qawli ta'ala wannan abin da ya faru gaskiya ne ga abin da Allah ya faɗa wa mai taqillahi ja Allahu makharajan wanda yayi tsoron Allah Allah zai sanya mishi mahuta kaga Qurayshawa sun je sun kai karan su sun yi ta kitsa musu sharri amma ga su najashi da ke da hankalin shi da kaifin basira shi ya gano gaskiya abin da haƙiƙan lamarin na gaba fi halutfillahi azza wa jalla bi awliyaihi ciki akwai tausasawa da Allah ya yi ga waliyan shi wa difa'ihi anhum da kuma ba da kariya da ya gare su kamar yadda Allah ya ce inna Allah yudafi'u anil ladzina amanu Allah yana ba da kariya ga wanda suka yi imani na uku wa fiha aidan misdaqu li qawlillahi azza wa jalla kuma ciki akwai gaskata fadar Allah madaukaki innal ladzina kafaru lalle wanda suka kahurta yunfiquna amwalahum suna ciyatar da dukiyarsu li yasuddu an sabilillah dan su kange su hana game da tafarkin Allah fasawin fiƙuna da sannan za su ciyatar da dukiyar su mata kuna alayhim hasaratan sannan ta kasance musu nadama ce asara su mai gulaguna sannan a rinjaye su gasa sun ba da dukiyar don su kange ga tafarkin Allah amma kuma ta zama musu asara wa kazalika fiha aqibatu sirqi kuma a ciki akwai kyakkyawan ƙarshe na gaskiya wa kaifa anna ja'far bin abi dalib wa ma'ausa da kun najashi yadda muka gani ja'far bin abi dalib suka ma najashi gaskiya walam yaktumu shay'a min aqidatihim musu boye komai ba cikin aqidarsu sun sani cewa cikin aqidar nasaranci da kiristanci cewa annabi isa dan Allah ne maryam Allah ce kaza nan shirman da da suke kan shi amma nan bai hana su ba su ce ba haka bane kawai suka faɗa abin da yake hakikanin aqidar musulunci a kan shi fa kanat al-aqiba ahsanu al-aqib wa ahmaduha sai karshen ya zama na mafi kyan karshe ne kuma mafi yaban karshe saboda sun faɗi gaskiyarsu na tamanin da biyu hal amanan najashi bi nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin najashi ya yi imani da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace na'am wa yadullu azalika salatun nabi sallallahu alaihi salatul ga'ibi inda ma mata fil amit tasi abin da yake nuni akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mishi sallar fakakke lokacin da ya mutu a shekara ta tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi sallah an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam najashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ya kwan najashi ashama filiyomin lazi sunan shi ashama filiyomin lazi mata fihi a ranar da ya mutu fa kharaja bihim ilal musalla ya huta da sahabban shi zuwa gurin sallar idi wa salla bihim yayi sallah da su wa kabbara arba'ata kabiratin yayi kabbara guda hudu muttafaqun alaihi wanda shi kadai aka ma wannan salatul ghaib wa fi ruwayatin a wata ruwaya matal yau mu abdullahi salih annabi sallallahu da kanshi ya ce yau wani bawan Allah na gari ya rasu wa fi ruwaya a wata ruwaya ce istaghfiru li akhikum ku nemi gafara Allah ga dan uwanku shine najashi wa qad jaa bihi an-nass sarih bi tasdiqihi bi nabiyyatihi sallallahu alaihi wasallam nasi ya zo karara wanda ya fito hili da cewa ya gaskata manzancin annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam an abi musa al-ash'ari kala yake cewa amarna rasulullah sa'annan tariqa ila ardil najashi annabi sallallahu ya umarce mu mu tahi zuwa ga ƙasar najashi alkisa ya kawo cikisa da ta gabata wa fiha a cikin kisa yace wa qala najashi ashhadu an la ilaha illallah ina shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah wa annal ladzi bashara bihi isa ibn maryam cewa wanda wa annahu wa annahu allazi bashara bihi isa ibn maryam kuma cewa wannan annabin shine wanda annabi isa dan maryam ba da labari walaula ma ana fihi minal mulki dan ba abin da nake kan shi ba na mulki la ataituhu da sai na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ahmidu na alahu ha in riga daukan takalmin shi idan kaga yayi imani har ma yana gurin ina ma a ce ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba nauyin da yake kan shi ba hadisin sunan abi daud na 83 ma sababu islamu hamza me sababin musuluntar hamza laqad kana da sai za'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam lalle izgili ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance sababan li islamu hamza shine sababin musulunta hamza ammun nabi sallallahu alaihi wasallam babban annabi sallallahu alaihi wasallam fa qadara fi sababi islamihi anna jaruya an rawaito cikin sababin musuluncin shi cewa jariyatan wata yarinya maulatul li abdullahi ibn jar'an baiwa ce ta abdullahi ibn jar'an akhbaratu ta bashi labari anna aba jahalin kada asa ila ibn akhika muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle abu jahal ya munana ma dan dan uwanka shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam isa'a bazi'a munana da take mummuna mara kyau fatawajja hamza ilai sai hamza ya fuskance shi wa gadabahu yayi hushi da shi wa sabbahu ya zazzage shi ya zage abu jahal wa qala sai ce kaifa tasubu muhammadan wa ana ala dinihi ya zaka zazzagi annabi muhammad alhali ni ina bisa akan addinin shi fashajjahu shajjatan ya mushi rauni a kai munkara rauni wanda yake mummuna a shajju rauni wanda ya kasance a kai fakana islamu fi dayatul amri anfa sai kasance musuluncin shi a cikin harkon lamarin ya yi shi ne don saboda jin zahi ga dan abin da aka ma dan uwan shi sun mashara Allah sadar hubi nuru lekin sannan bayan haka Allah ya haska ga ya buɗe girjin shi da haske na imani hatta sara min afadilil mu'mini har zamana daga cikin masu farala cikin mummune wa kana zalika fi sana sadisa min al-bi'sa hakan in a shekara ta shidda ce bayan hijira tambaya ta 84 har da annabi sallallahu alaihi wasallam an yusulma umar shin da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah kan cewa umar ya musulunta yace na'am haka ne faqad ja'a fil hadisi ya zo cikin hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam kala yana cewa Allahumma a'izzal islam bi ahabbi hazaini rajulaini ilayka ya Allah ka girmama musulunci da mafi soyuwar mazajen nan guda biyu zuwa gare ka ɗaya daga cikinsu bi abi jahal au umar bin khaddab da abu jahal ko kuma umar dan khaddab da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya san ɗaya daga cikinsu in yan musulunta ɗaukaka ce ga musulunci duba da matsayin shi cikin mutanen shi sunan tirmizi kuma sai Allah ya karɓa ta akan umar na 80 da tambaya ta 85 har kana islam umar bin khaddab izzal lil muslimin shin musuluntar umar ta kasance ɗaukaka ne ga musulunci na'am haka ne faƙar ƙalibin masaud abdullahi ɗan masaud yana cewa ma zilna a izzatan munzu asalama umar ba mu gushe ba muna cikin izza da buwaya tun daga umar yan musulunta tun daga musulunta shi daga nan musulunci ya ƙare ganin kaskanci ƙalibin hajar ibn hajar ya ce almuradu e zazil musulmin bai salama umar abinda ake nihi cewa musulmi sun samu ɗaukaka da musulunta umar lima kana fihi min aljalda saboda abinda yake tare da shi na sadaukantaka wal quwwati da ƙarhi fi amrillahi cikin lamarin Allah wa anhu qala da gare shi rike cewa kana islamu umar izzan musulunta umar ta kasance ɗaukaka ce wa hijratuhu nasaran hijrar shi kuma nasara ce ga musulunci da musulmai wa imaratuhu rahama kuma shugabancin shi ya zama rahama ce da barani ya rawaito shi tambaya ta 85 ma za fa'ala Umar inda ma aslama mai Umar ya aikata lokacin da ya musulunta inda ma sharaha Allah sadara wulil islam lokacin da Allah ya bude kirjin shi ya yalwata kirjin shi ga musulunci kala sai ya ce ayi quraishin an qulul hadisi cikin quraishawa cikin su wane ne yake daukar labari kai fakira aka ce Jamil ibn Ma'amar faja'a umar fa akhbarahu bi islami umar ya zo ba shi labarin cewa na musulunta ka je ka gaya musu fa asra'a jamilu ila al-ka'aba sai jamil ya gaugawa zuwa ga ka'aba wa tsarraha fil qaumi ya abun nan kamar yanzu a ce mutum ne mai yan jarida wanda su ne nan da nan labari zai watsa duniya ya yi kururuwa cikin mutane bi ala sautihi ya ɗaga murya shi ƙa'ila yana ce ala inna umar saba ku saurara umar ya bar addinin shi na uwaye da kakanni wa umar khalafahu ya qul umar a bayan shi yana cewa kazaba kayi ƙarya walakin kada aslamtu sai dai na musulunta ba a barin addinin uwaye da kakanni bane yace ma za fa'alat quraishin inda ma ra'at kasratu dakhilin fil islam quraishawa yaya suka yi lokacin da suka ga musulunci jama'a suna ta shiga qarraru suka tabbatar wa tahalafu kuma suka kulla kawance ala bani hashim ga bani hashim wa bani abdul muttalib da bani abdul muttalib Allah yunaki huhum cewa ba za su yi auren juna tsakaninsu ba wala yubayi ihum ba za su yi mu'amala ta saye da sayarwa ba wala yujalisuhum ba za su zamana inuwa ɗaya da su ba wala yukhaliduhum ba za su yi cakuɗanya da su ba wala yadkhulu biyutahum kada su shiga gidajensu wala yukallimuhum kada su yi zance da su hatta yaslamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai sun beƙa musu annabi sallallahu alaihi wasallam wa katabu fi zalika sahifatan suka rubuta takarda cikin wannan ulikat fi jawfil ka'aba aka rubuta ta aka rataye ta a cikin ka'aba cikin cikin ka'aba fan haza banu hashim banu al-muttalib mu'minhum wa kafirun illa abu lahab wa habsu fi sha'bi abi dalib sai dukkan su suka tattara banu hashim da banu al-muttalib da mummunin su da kahurun su sai abu lahab wa habsu fi sha'bi abi dalib aka tsare su a cikin kwazazzabe na abu talib ya ce manin lazi ta wallahi kitabatu sahifa cikin su wane ne ya jibinci rubuta wannan takarda ibn al-qayyim ya ce asahuhu asahihu annahu bagid ibn amir ibn hisham magana mai inganci shine bagid ibn amir ibn hisham fada'a alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam fashal zaiduhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya muguwa addu'a hannun shi ya shanye shi da ya rubuta wannan takardar ta cewa sai an beka annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi abin da suka ga dama da shi hatta yasulmu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai duka a yanke alaka da ƙuraisha ba za a yi mu'amala da su ba za a yi saye da sayarwa ba za a yi komi ba annabin da ya ka musu rarrabe kawunan su ya bata addinin uwaye da kakanni ya sun beka shi na tamanin da tara kam kanat muddatul hisar nawa ne ya kasance mudda ta sanya takunkumi dan wancan abubuwan da aka zana sanya takunkumi ne ga ƙuraishawa cewa ka a yi komi wancan abubuwan ka a aura ka sa aura ka a saye da a wajen su kasa saye da ibn al-qayyim yace baqu mahabusina sun zamana a matsayin tsararru mahasuri an sa musu takunkumi mudayyakan alaihim an kuntata musu sosai sosai maqduwan alaihim al-mira an yanke musu hatake na abinci wal mada da duk wata wani abu na rayuwa na Hausa da sasanina kamar kwatankwacin shekara uku ana cikin wannan tsananin mani sahabi wuli da fi sha'ab wani sahabi ne aka aura aka aiwa cikin wancan kwazazzabi inda aka tsare su suna cikin wannan wahala shine abdullahi bin abbas ana cikin wannan muddata wannan wahala ka aka aihi abdullahi dan abbas manin lazi sa'afi na qad sahifa wane ne yayi kokari wajen warware wannan takarda shine hisham bin amr bin amir bin lu'i wa kana qad ittafaqa ma zuhair bin abi umayya yayi ittifaqi da Zuhair bin Abi Umayya da Mut'im bin Adi da Zam'at bin al-Aswad da Abu al-Bakhtari tare suka yi ittifaki ma za na safidu min hazal fi'il min qibal Quraysh yace me zama fa'idanta da shi na aikin wannan da Qurayshawa suka yi bayanu maliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min azan ciki akwai bayanin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da shi da mummune na cutarwa wattihadin da kuma kuntatawa min qibal Quraysh ta wajen Qurayshawa yadda suka musu azaba na biyu annama asaba rasulullah min ibtila'atin abin da ya samu annabi sallallahu alaihi na jarabtawa aza'a li kulli mu'min ta'aziyya ce ga kowane mu'mini fi ma yusibuhu cikin abin da zai same shi fi hazil hayat a wannan rayuwa in a cikin addini ne ko a cikin rayuwarka ta duniya duk wani kunci da wani bala'i da wata musiba da zaka shiga in ka tuna wannan wanda annabin ka sallallahu alaihi ya gamu da shi to naka zaka ji yayi sauki tunda kai ba hin shi daraja kai ba kai shi kai ba mabiyin shi ne kuma tun da ya gamu da wannan kai ma zaka gamu da shi min bala'in wa masa'ib nan bala'i da musiba a cikin rayuwa min asbabi sabrihim daga cikin sababin hakurin su wa sabatihim ala hazil ibtila'at da tabbatuwarsu akan wannan jarabawa shine al-iman billah imani da Allah allazi khalada bashatuhu qulubuhum wanda e, farin cikin shi ya watsa a cikin zuciyarsu a wannan sakin huska shi ya watsa a cikin zuciyarsu a cikin hausa da ake cewa bushasha larabci ne ne kawai sakin huska sakin huska fala yubaluna ma yanalu min ajsadihim bas su kula da abin da yake samun gangar jikinsu tunda zuciya tana cike da imani min iza'in na cutarwa ma dama anna hazal iza' matukar wannan cutarwa wa ta'zibu da azabtarwa fi zatillah cikin sha'anin Allah ne wa qad sa'ala hirqal hirqal ya tambaya Aba Sufyan daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam faqala yace hal yartaddu ahadun minhum an dinihi shin akwai wanda yake ridda ɗaya daga cikin su daga addinin shi ba da an yi da fihi bayan ya shiga ciki qala la yace a faqala yace kazalikal iman haka imani yake idza khala bashatatuhu alqulub idan sakin huskar shi ta fada cikin zuciya zai kasance ba a huta. Na hudu, bayanu anna ahalul karami, bayanin cewa mutane masu karamci war muru'a da mutunci la ya khalo minhum zamanin wa makan a kowane zamani, kowane guri kuma ba a rasa su. Walhamdulillah. Mata mata abu
Amr bin al-As ne kan ya musulunta.
A ba Amr bin al-As ba.
Wani mai daban.
Wani ne daban. Ko wannan da kuke haɗi.
Na can wajen inda suka zo wajen Najashi.
A eh can shi ne. Zan ce wannan Amir na yau da muka Na gani.
can wajen Najashi.
Wancan shi ne Shi ba.
ne wanda aka ce ya iya magana ko?
Hmm, shi ne. Shi ne aka sarrafa.